الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibn Affan da ke nan gadon kaya a wannan gari na Kano a wannan yammaci na Asabar yau muna sha bakwai ko ga watan al-Muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama 1447 wanda kuma yake daidai da sha biyu ga watan bakwai miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar a wannan majalisi da muke karatu cikin wannan littafi mai suna a tajrid sarih li ahadith al-jami' sahih wallafar al-imam al-allama al-hafiz abu al-abbas ahmad ibn abd al-latif az-zabidi rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na 256 wanda muna kusa da mukarkare hadisin Abdullah hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda muka yi darasi a kansa kamar guda biyu ko uku a baya hadisin kamar yadda kuka sani a karatuttukan baya Abu Sa'id al-Khudri سعد ابن مالك ابن سنان رضي الله عنه ya kasance yana sallah sai wani matashi ya zo zai wuce ta gabansa sai ya hana shi sai ya sake dawowa sai ya hana shi karo na uku sai ya tankaɗe shi sai tashi sai ya kai ƙaransa wajen marwan ibn al-hakam a lokacin yana gwamnan madina ya faɗa masa ga abin da ya masa saboda kawai zai wuce ta gabansa ya tunkuɗe shi to shine da Abu Sa'id al-Khudri ya shigo fadar Marwan ibn al-Hakam Marwan ya tashi ya tarye shi ya girmama shi sannan ya tambaye shi me ya hada shi da wannan matashi har ta kai ga ya ture shi shi kuma ya gaya masa cewa ai gashi abin da ya faru annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan salla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه idan ɗayanku yana sallah kuma ya sanya sutura tsakaninsa da mutane sai wani ya zo zai wuce ta gabansa to ya dakatar da shi fa'in a ba idan ya yadda sai ya wuce falyuƙatilhu to ya yaƙe shi fa'in na ma huwa shaitan domin shi shaiɗan ne to wannan hadisi game da muka gani annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da umarni ga masallaci da ya sa sutura a gabansa wani zo zai wuce ta tsakaninsa da suturarsa to ya hana shi wucewa ya sake dawowa ya hana shi in ta kai ma ya tunkuɗe shi ne kamar yadda abu sa'id al-khudri yayi to yayi hakan karatunmu na ƙarshe mun yi magana akan gabar falyuqatilhu me yake nufi da falyuqatilhu bil ijma ijma'in malamai duka ba su fahimci kalmar falyuqatilhu ana nufin ya dauki makami ya dake shi da shi ba ko ya daba masa wuka ko ya zaro takobin sa ko in jami'in tsaro ne ya ciro bindiga sai harbe shi ba wanda yayi wannan fahimtar da cewa muna wani zamani watakila sai wani ya fito ya ce ga wani hadisi ya ce da za a wuce ta gabanka ka kashe mutum da haka shi bai yadda da shi ba sau da haka babu wani malami da ya fahimci kalmar falyuqatilhu da cewa tana nufin ya yi kisa ko ya yi mutum rauni sannan shi kansa wanda ya rawaito hadisin abu sa'id al-khudri bai fahimci hakan ba tunda hannu ya sa ya ture shi bayan ya yi ƙoƙarin ya ga ya hana shi wucewa ta gabansa to gabar da za mu yi magana a kanta wadda ita ce ta ƙarshe a cikin wannan hadis kafin mu zo gabar fa'in da mahuwa shaitan akwai ƙisar abu sa'id al-khudri tare da abdurrahman ibn al-harith ibn hisham wanda a kanta muka tsaya wance abu sa'id al-khudri kamar sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da zarar suka ji umarni daga annabi sallallahu alaihi wasallama ko hani to suna kokarin su dabbaka shi suna kokarin su ga sun yi aiki da wannan wannan shine bambancin su da waɗanda ba su ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suna fahimtar girmama annabi da masa biyayya shine kokarin aiki da abinda suka ji na maganganunsa na umarninsa da haninsa don haka abu sa'id al-khudri ya ji wannan hadisi baki da baki daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa in ka sa sutura kakka bar wani wuce ta gaban ka kowane ne shi to saboda haka ya zanto yana dabbaka wannan iya iyawarsa to wancan matashi ga abin da ya faru tsakanin shi da Abu Sa'id al-Khudri kuma a cikin ruwayar an gaya mana cewa min bani min bani Abi Mu'ayth to yana daga yana da alaka da gidan Abu Mu'ayth to akwai wata kissa ita ma irin haka ya faru da shi Abu Sa'id al-Khudri da wani bawan Allah shi kuma wannan babban mutum ne shine Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham al-Makhzumi yana daga cikin manyan mutanen kabilar Banu Makhzum wana daga cikin mutane masu daraja babansa yana daga cikin at-tulaqa wanda suka suka musulunta bayan fathu makka yana daga cikin mutane masu hankali kamar da imamu zahabi yake cewa kana minan nubala ya dai ga annabi sallallahu alaihi wasallama gani kawai amma ba sahabi bane yana da dai ru'ya amma ba ya da suhuba suhuba sa muqayyada ce kamar da sahabi abin da yake kiranta dan sa Abubakar Abubakar ibn Abdurrahman ibn al-Harith yana daga cikin al-fuqaha us-sab'a manyan malaman nan masana guda bakwai da ba aika masu ba a Madina a lokacin su daga cikin abin da yake nuna darajar shi wannan mutum maganar da na Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda Ibn Sa'ad ya kawo a cikin littafin Tabaqat tana cewa la'an akuna qa'adtu an masiri ila al-Basra ahabbu ilayya min an yakuna li 'asharatu awlad min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mithli Abdurrahman ibn al-Harith take cewa ya zanto bata fita ta tafi ta yi tafiyan nan da ta yi zuwa basra ba wanda har ya jawo aka samu tashin hankali aka samu fada yaƙi ya barke tsakaninta da mutanen sayyidina ali da mutanenta ce da ta sani wato da ya zanto bata yi wannan tafiyar ba bata fito ma har ta nufi basra da sai ta fi son haka fiye da a ce tana da 'ya'ya goma tare da annabi sallallahu alaihi wasallama kowannensu kamar Abdurrahman ibn al-Haris kaga wannan yana nuna cewa mutum ne na kwarai da ake misali da ɗabi'unsa da da halayensa har na na Aisha radiyallahu ta'ala anha take wannan magana su samu ƴaƴa tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama dukkanin su masu halayya irin ta Abdurrahman ibn al-Haris to wannan Abdurrahman kamar yadda yazo cikin musannaf Ibn Abi Shayba da musannaf Abdulrazzaq Muhammad ibn Sirin yana cewa wata rana Abu Sa'id al-Khudri yana yana sallah sai shi Abdurrahman ibn al-Harith sai yazo wucewa yazo wucewa sai ya kare shi fa aba an la an yamdiya sai ya dage zai wuce fa dafa'ahu Abu Sa'id fa tarahahu Abu Sa'id ya ture shi har ya kai shi har ya kai shi kasa to kamar da yadda yadda wancan matashi bayan an gama sallah ko bayan ya gama sallah sai mutane suke masa magana cewa tasna'u hadha bi Abdurrahman mutum kamar wannan zaka yi masa haka sai yake cewa wallahi law aba إلا أن آخذ بشعره لأخذت والله دا يكي داكتاوا da ya ƙi dakatawa har sai ta kai in finciko gashinsa to zan finciko gashinsa tana yi wa shi abdurrahman ibn al-harith bai san wannan hukuncin ba ba lalle ne ya san hukuncin ba ba lalle ne ya ji hadisin ba amma shi abu sa'id al-khudri tunda ya ji kuma ya sa sutura sai yake ganin ba wanda zai kare ya wuce ta gabansa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ya bar wani ya wuce ta gabansa to shine kuma da ya haka mutane suke mamaki kamar mutum mai daraja mai mutunci irin Abdurrahman ibn al-Harith ka hankade shi to shine yake gaya musu yadda shi fa ya dauki al'amarin nan ba da wasa ba in ta kama ma sai ya finciko shi ta gashin sa to wallahi yace zai yi to haka shi Abu Sa'id al-Khudri bai dauki abin da wasa ba a za mu ga hatta akwai ibnu limarwan shi ma ya faru da shi da abu sa'id al-khudri haka dan shi gwamnan madinan kansa shi ma abu sa'id al-khudri ya hankali shi ibnu abi shayba har ila yau a cikin al-musannaf ya ruwaito daga sa'id ibn jubair ɗaya daga cikin almajiran abdullahi dan abbas an tambaye shi ayada'u ahadan yamurru yamurru bayna yadayhi mutun ya kyale wani ya wuce ta gaban sa sai ya ce da shi a'a kakka kyale a wuce ta gabanka ya ce fa in aba in kuma yaƙi ya dage sai ya wuce sai sa'id ibn musawi ya ce fa ba ta suna to ya za ka yi to in ya dage shi kenan sai ka rabu da shi sai aka ce da shi in nabna umar kana la ya da'u ahadan ya murru bai ne dai sai aka yi masa maganar ibn umar cewa ibn umar in yana sallah baya dawo ne wuce ta gabansa sai ya ce in zahabta tasna'u sani abna umar dukka unuquk in ka ce za ka yi irin abin da ibn umar yake to za ka karya ma wuya dan za ka taɓo wanda ba za ka iya da shi ba ibn umar yana daraja yana da mutunci babban sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam babban malami ne na sahabbai ana daga masa kafa kamar yadda ake daga abu sa'id al-khudri kafa kai ba an kace zaka yi ta Abu Sa'id al-Khudri to wata rana zaka samu wani karfa ya karya ma wuya wanda yana nuna maka cewa Abu Sa'id al-Khudri da Ibn Umar suna yin hakan na farko dai saboda sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam a gurin su ba abin wasa bane dai abu ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam to suna rike shi gangam kuma ba sa wasa da shi ba sa saki ba za su yadda wani ya sa su yi su yi sakaci da wannan ba sannan abu na biyu suna da matsayi a cikin al'umma a lokacin duk wani abu da suka yi komin zafinsa to za a iya jurewa saboda matsayinsu da girmansu to wanda yana nuna maka cewa su sa'id ibn jubair yana ganin cewa kada ka ce za ka ɗauki wato ko a wani lokaci za ka ɗauki irin wannan matakin sai a inda kasancewa in ka yi za ka kai labari kada ka je ka yi a gurin wasu jahilai su tare a kanka su yi maka illa to wannan asar ɗin yana nuna mana shi ma abdullahi ɗan umar yana da wannan tsananin kuma ba kowa ne zai iya yin abin da shi zai yi ba ba kowa ne zai iya yin abin da zai yi ba to sai matsala ta gaba shine idan mutum ya wuce ta gaban mai sallah wato irin ya shammace shi din nan bai ankara ba sai kawai gani ya wuce zai iya dawo da shi wasu suna yin haka idan mutum ya zo ya wuce sai su finciko shi su da shi to zai yi haka ko ba zai yi ba to shi ne ibn al-qasim abdurrahman ibn al-qasim yake cewa ya ji malik ibn anas yana cewa iza jazal maru baina yadayil musalli fala yaruddahu idan mai wucewa ta gaban mai sallah ya wuce ya riga ya wuce ya tsallaka to kai jawo shi ya dade shi haka ne yace wa kadhalika la yarudduhu wa huwa sajid haka ne lokacin da yake sujjada kada yana sujjada yace kuma a lokacin ne zai zai ka, ka wato kamo wanda ya riga ya wuce ta gaban shi ce zai dare shi kaga zai zai dago daga sujjada ko kuma zai bata sujjadarsa zai bata sallarsa don haka wannan ita ce fatawar Imam Malik banda imam malik akwai amir ibn shurahbil ash-sha'bi shi ma fatawarsa kenan kamar yadda abdurrazzaq ya rawaito maganar malik tana cikin littafin al-istizkar na ibn abdul bar mujalladi na biyu shafi 275 abdurrazzaq a cikin al-musannaf ya rawaito daga ash-sha'bi amir ibn shurahbil tabi'i yana cewa idza jawazaka al-marru fi salatika fala taruddahu marratan ukhra idan mai wucewa ta gabanka kana sallah ya riga ya wuce ce kakka dawo da shi a karo na biyu kakka sake dawo da shi yana nufin in ka dawo da shi ya zama ya wuce sau biyu kenan muka wuce sau daya yanzu ya wuce sau biyu ya wuce wajen tafiya ka kuma ka dawo da shi ya wuce kuma alqadi iya a cikin littafin sa ikmalul mu'lim jalladi na biyu shafi 419 ya yi kaito ijma'i akan wannan ko al-ittifaq ce wannan malamai sun hadu akan wannan ashhab almajirin malik yana cewa idza marra min qaddamihi falyaruddahu bi isharatin wala yamshi ilayhi yana gaban sa can yazo wucewa yanzu to akwai tazara tsakanin sa da shi to ya dan yi masa ishara amma kai ya ce zai tafi ya tabo shi li'anna mashyahu ilayhi ashadd min mururihi bayna yadayhi domin tafiyar da zai yi sai tafi ma masa tsanani akan ya bar shi ya wuce domin zai iya bata sallarsa idan ya zanto aikin yayi yawa zai iya bata masa sallah qala fa in masha ilayhi wa raddahu lam tafsud bidhalika salatuhu in kuma ya tafi har ya dawo da shi to sallarsa bata bace ba saboda bi saboda wannan aiki ne da yake da alaka da sallarsa wa inna ma yanbaghi lahu an yadra'ahu dar'an la yashtaghilu bihi an salatihi yadai tan wato abin nan kange shi ta yadda ba zai shagala daga sallarsa ba kada ya zanto yayi abin da zai shagaltar da shi ya ya manta da sallah yake yi sai yace fa in ghalabahu falyad'hu yabu'u bismihi aw bi ismihi idan kuma har ya har ya fi karfin sa to ya kyale shi shi ya tafi da laifin sa wato kyale shi alhakin yana kansa kai yace zai tsaya su yi ta kokawa a ابن المنذر eh eh magana ashab tana cikin al-istiskar na ibn abdul bar mujalladi na biyu shafin da muka ambata ibn al-munzir idan ya hikaito sabani duk da cewa al-qadi iyad ya ce mana babu sabani akan wannan mas'ala amma ibn al-munzir abubakar ibn al-munzir a cikin littafin sa al-awsat mujalladi na biyar ya ce akwai sabani wato maganar idan wani ya zo gucewa ya riga ya wuce ka dawo da shi ko ka kada da shi Radu iya da ce ba sabani wannan ita ce fatawan Malik ita ce maganar Sha'bi sauran wasu malamai to sai da Ibn al-Munzir yana cewa malamai sun yi sabani farakhasa qaumun fi raddihi wasu sun ba da sassauci ko sun yi izini cewa a dawo da shi ka to ka jawo shi ya dawo ya ce an ruwaito wannan magana daga abdullahi ɗan mas'ud da kuma aikin salim ibn abdullahi ibn umar da kuma alhassanul basri an ruwaito wannan fatawar daga waɗannan mutane uku abdullahi ɗan mas'ud sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama sai kuma tabi'ai manya guda biyu salim ɗan abdullahi ɗan umar da kuma alhassanul basri sannan ce amma wasu sun ce ba zai jawo shi ba kai ya dawo da shi in ya riga ya wuce yace to wannan ita ce maganar Sha'bi kamar yadda muka karanta a baya yace ita ce maganar Sufyan ibn Sa'id al-Thawri da Ishaq ibn Rahuya yace kuma shi ma wannan shine ra'ayinsa Abubakar ibn al-Munzir yace wa kadhalika naqulu mu ma wannan shine fahimtar mu kada mutun ya dawo da shi yace li anna ruju'ahu min haythu ja'a mururan thaniyan bayna yaday al-musalli wa laysa lidhalika wajhun in aka sake dawo da shi ya zama wucewa ta biyu kenan saka mai amfanin haka ce bai da wani amfani to amma idan aka koma aka dubi waɗannan asar guda uku da ya ambata asar ɗin abdullahi ɗan mas'ud da na salim ɗan abdullah da kuma na alhassanul basri na cewa su sun ba da fatawar ka dawo da shi duka asar ɗin ba su inganta ba ta fuskar isnadi duka ba su inganta ba ta fuskar isnadi asar ɗin ibn mas'ud a cikinsa akwai rajul mubham wanda ba a ambaci waye shi ba wanda alama ce ta raunin isnadi yana da wani isnadin a cikinsa akwai tadlis na ibn ishaq sannan asar ɗin salim a isnadinsa akwai abdullahi ibn umar al-umari wanda shi ma mai rauni ne asar ɗin hasan shi kuma shi ma akwai rajulun mubham sauraka da asar ɗin waɗancan uku ba su inganta ba don haka maganar ittifaki da alƙazi iyal ya hikaito yana nan sauraka idan kana sallah wani yazo zai wuce ta gabanka ka hana shi ya shambace ka har ya wuce ka kaza sai ka rabu da shi saboda wannan magana ita ce sahihiya ƙarshen hadisin yace fa inna ma huwa shaytan yace fa in aba falyuqatilhu fa inna ma huwa shaytan nabi ya kirawo wanda zai wuce ta gaban mai sallah shaydan wannan dan ya nuna maka dan ya nuna maka me yasa aka ce falyuqatilhu dalilin cewa falyuqatilhu saboda inna ma huwa shaytan wato wannan jumla ce ta'liliya ce me yasa zai yake shi dan shaydan ne malamai sun yi sabani wajen bayanin ma'anar kalmar fa inna ma huwa shaytan me ake nufi da inna ma huwa shaytan wasu suka ce abinda ake nufi da inna ma huwa shaytan wato yana tare da shaydan akwai shaidan tare da shi shi yake ingiza shi shi yake tura shi shi yake ziga shi shi yake masa huduba wannan shine ikhtiyar na ibn hibban abu hatim al-busti a cikin littafinsa al-ihsan ce ma'anarsa yana nuna cewa tare da shi akwai shaidan عبارة ابن حبان ينا ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فإنه شيطان أراد به أن معه شيطانا يدله على ذلك الفئل لا أن المرء المسلم يكون شيطانا ولا يتشي مقال ابن حبان yace abinda zai tabbatar mana wato zai kawo ruwaya da take nuna cewa abinda ake nufi wannan da yake kokarin wucewa ta gaban mai sallah yana kokarin hana shi shi kuma yana dagewa sai ya wuce yana tare da shedaninsa ma'ana shedaninsa ne yake ingiza shi ba ana nufin shi a karan kansa ya rikide ya zama shedan ba abinda zai tabbatar da wannan ruwayar Abdullahi dan Umar a cikin sahih Muslim da yace fa inna ma'ahu al-qarin ce fa inna ma'ahu al-qarin yana tare da al-qarin wato wanda shaidanin da yake tare da shi Allah ce wa man yashu an zikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin wa qayyadna lahum qurana fa zayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma khalfahum saboda haka kowane mutum yana tare da shaidanin sa sai dai gwargwadon yadda ka rike Allah da ambatan Allah da zikiri da ibada da da'a ga ubangiji subhanahu wataala gwargwadon yadda zaka samu garkuwa tsakaninka da wannan shaidani babu wani ɗaya daga cikin mu face tare da shi akwai qarin kamar da manzo Allah ce ba min kun min ahadin illa wa ma'ahu qarin ba wani ɗaya cikin ku face yana tare da shaydani inda ya sa kafa shi ma zai saka duk inda ya shiga zai shiga shine idan ka zo cin abinci baka yi bismillah ba ku ci tare kila ma yafi ka ci ka zo zaka sha ruwa ba bismillah ku sha tare shine musharikuhum fil amwali wal aulad da Allah ya ce zai musharaka da kai to annabi yace babu wani daya daga cikin ku face akwai irin wannan suka ce hakka ya rasulullah annabi yace hanni amma Allah ya taimake ni ni fa aslama ni na ya zama musulmi tini saboda duk wani abu da zai saka min alkhairi ne fala ya'muruni illa bi khair saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam babu kasan shedan ko raban shedan a tare da shi samsam to saboda haka wannan shedanin da yake tare da shi shi yake ingiza shi alam tara anna arsalna shayatin ala alkafirin ta'uzzuhum azza me ta'uzzuhum azza suna sana musu ingiza mai kantu ruwa to wannan ita ce fassarar da wasu suka yi cewa ana nufin shaidanin sani tare da shi saboda haka shi ne ya dage akan sai an basu sun wuce fassara ta biyu fa inna ma huwa shaytan ay fi'luhu fi'lu shaytan ne aikin sa irin na shaydan ne to an kwatanta shi da shaydan aikin sa irin irin na shaydan ne saboda haka ya zama daga cikin shayatinul insi daga cikin shayatinul insi wato shaydanun cikin mutane kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا sauraka a cikin mutane akwai shaidanu kamar yadda ake samun shaidanu a cikin aljanu duk wani wanda yake da taurin kai wajen bin Allah subhanahu wataala da gaddama da girman kai akan yayi wa Allah biyayya to ya ya samu wani kaso daga cikin sifofi na shaidan shi ya fara girman kai ba wastakbara ya fara ya rika nuna isa da nuna cewa ba a isa a gaya masa gaskiya ya dauka ba to wanda ya samu irin wannan sifa to ya samu wani kaso na shedan don haka yayin da ya ta kokarin sai ya wuce to ya kwaikwayi aiki irin na shedan wanda baya jin magana yake wa Allah taurin kai wannan ita shine ikhtiyarin al-jawzajani daga cikin malamai wa ghairuhu suna ganin cewa abinda ake nufi da fa inna ma huwa shaytan ay fi'luhu fi'lu shaytan wala ibn rajab ya kawo wannan a cikin littafin fathul bari mujalladi na 4 shafi na 88 abdul aziz ibn muhammad ad-darawardi ya kawo ya rawaito daga safwan ibn sulaim daga ata ibn yasar daga abu sa'id al-khudri yana sallah sai wani daga cikin ƴaƴan Marwan ibn al-Hakam yazo zai wuce ta gaban sa fadarabahu sai bige shi da alama yasa hannu sai bige shi game da dai muka faɗa a baya cewa kowane ne yazo wucewa ta gaban sa da yaro da babba duk mutuncin mutum in yayi kokarin hana ka kaki hannuwa to zai dau mataki mai tsanani to wannan dan gwamnan ne gaba ɗaya da can an ture wani matashi ya je ya kai kuka to zan ture dan gwamna ma duka to shine fadarabahu da aka bige shi to shine sai Marwan yake tambaye sa darabta ibn akhika ka da ki dan uwan dan dan uwanka ne sai ce ma darabtu illa shaytana shedan da bige ba shi na bige ba domin annabi ya ce in aba faruddahu fa in aba fa inna ma huwa shaytan a bisa tafsirin Abu Sa'id al-Khudri shi mai aikin ne ya zama shedan wato aikin nan nasa ya bai da shi shaidanin ba wai ana nufin ma'ahu qarin ba wannan tafsiri na biyu kenan ibn al-qadi ya wannan riwaya tana cikin at-tamhid wannan riwaya da muka ambata tana cikin at-tamhid na ibn abdul bar mujalladi na 4 shafi na 186 al-qadi iyad a cikin ikmalul mu'allim ya hada waɗannan fassarori guda biyu yake cewa fa inna ma huwa shaytanun qila ma'nahu fa inna ma hamalahu ala fi'lihi zalika wa iba'ihi 'anir ruju'i shaytan da aka bawo wannan gaba fa inna ma huwa shaytan an ce ma'anarta shine abinda ya kai shi ko ya sa shi yin wannan aiki ya dage kan cewa ba zai fasa wucewa ba yace shedan ne wakila wasu kuma maganar ta wasu malamai suka ce fa innahu yaf'alu fi'la shaytan aiki yake irin na shaytan fa inna ma'ana shaytan ba'idun min alkhair wal i'timar bis sunnah domin ma'anar shaytan shine wanda ya nisa da alkhairi wanda yake kin jin umarnin sunna da sunna za ta ce ga abu kaza shi kuma ya bijire mata to wanda ya zama shaytan yace wa minhu summiya shaytanu libu'dihi min rahmatillah shi ma shaydan babban shaydan din an kira shi da shaydan saboda li'annahu ba'uda ar rahmatillah yayi nesa daga rahmar Allah fasammahu shaytanan to anan shi ma sai aka kira wannan mai kokarin wucewa shaydan littisafihi biwasfihi saboda ya sifantu da sifar shaydan wanda ya dau sifar wani abu aka kira shi da sunan abu kamar ce fulanun asad wane zaki ne saboda mai littisafi bin shaja'ati wal quwwa yayin da ya sifantu da jarumta da ƙarfi sai a ce kai wane zaki ne to haka nan wanda ya sifantu da sifofi na shaidan a cewa na shaidani ne sannan sai kawo fassara ta biyu yace al-muradu bi shaitan huna qarinul insan al-lazimu lahu wasu suka ce abinda ake nufi da shaidan ana ana nufin wanda wato shaidanin da yake tare da mutum ba sa rabuwa kamar yadda yazo cikin wata riwaya fa inna ma'ahu al-qarin ibn rajab al-hanbali a cikin fathul bari yake cewa bi kulli hal fa yustadallu bihi ala tahrim al-murur bayna al-musalli wa sutrati ala ayi halin wannan hadisi ko wannan gabar fa inna ma huwa shaytan tana nuna haramun ne mutum ya wuce ta gaban masallaci tsakaninsa da sitirarsa da sallah ya sa sitirarsa ya wuce ta tsakaninsa da sitirar mai sallah wannan haramun ne me yasa yace haramun ne saboda kiran wanda yayi wannan aiki shedan duk abin da aka dangana shi zuwa ga shedan min amali shaytani to ina nuna maka abin haramun ne ba in ka ga dama kai ba in ka ga dama ka bari ko in kai ba alhaki ba lada a'a inda an jingina abu aka ce aikin shedan ne to ana nufin kada kai in kai ka aikata haram shi yasa Allah ya shi ya sifanta giya da da caca da al-ansab na al-khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan ce rijsun min amali shaytan ka kira shi amali shaytan aiki ne na shedan saboda duk abin da aka danganta shi zuwa ga aikin shedan to yana nuna cewa haramun ne yace li annahu ja'alahu min amali shayatin wa amara bil uqubati alai saboda annabi ya sanya wannan daga cikin aikin shaydanu kuma ya umarni cewa wanda ya haka ga irin uqubar da za a yi masa tunda yace falyuqatilhu wa zalika min adillati at-tahrim wannan kuma yana daga cikin dalilai da suke nuna cewa wannan aiki haramci ne sai mu je hadisi na gaba bismillah karanta ku juya masa kawai ya karanta kakka yi dauke-dauke da Allah juya masa ya karanta naka akwai minal ismi ko kai ka kara to to ba to eh a to bai kamata ba ai bai kamata ba asali ruwayar ai babu to babu babu minal ismi ka ka ka je ka so zagaye ta wannan minal ismi an abi juhaib radiyallahu anhu عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال الراوي لا أدري أقال أربعين يوما أو شهرا أو سنة لقى أبي جهيب رضي الله عنه يتشي من ذنب الله صلى الله عليه وسلم يتشي لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه da mai wucewa ta gaban mai sallah ya san me yake daukar wa kansa lakana an yaqifa arba'ina to da zabi tsayawa arba'in khairan lahu yafi masa alheri min an yamurra baina yadayhi akan ya wuce ta gabansa qala rawi mai riwaya yace la ajri ban sani ba a qala arba'ina yawman shin kwana arba'in yace au shaharan ko wata arba'in ya ce, au sanatan ko shekara arba'in ya ce, ban iya tunawa, amma dai wani abu arba'in, kwana arba'in, ya tsaya kwana arba'in ya fi masa akan ya wuce ta gabansa, ko ya tsaya wata arba'in, ko ya tsaya shekara arba'in, wannan ya fi masa alkhairi akan ya wuce ta gabansa. Wani hadisi, Imam Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabu sutratul musalli wato shi wannan wannan kitab din da muke karantawa babu ismil marri bayna yadayil musalli babin da yake magana akan laifin mutumin da ya wuce ta gaban mai sallah muslim ya fitar da shi fi kitabis salah babu man ilmar bayna yadayil musalli haka nan abu dawud shi ma a sala a cikin kitabus sala babu ma yunha anhu al-murur bayna yadayil musalli haka nan an-nasa'i ya fitar da shi fi kitabul qibla babu at-tashdid fi al-murur bayna yadayil musalli wa bayna sutratihi tirmizi shi ma ya fitar da shi a kitabus sala babu ma jaa fi karahiyatil mururi bayna yadayil musalli ibnu majah shi ma fi kitabus sala babul mururi bayna yadayil musalli al-imam malik ya fitar da shi a cikin muwadda abdurrazzaq a cikin al-musannaf al-imam ahmad a cikin al-musnad as-sarraj a cikin musnad dinsa haka nan al-bazzar da ibnu hibban da al-baihaqi da malamai da dama sun fitar da wani hadisi na abu juhaym أبو جهيم سننس عبد الله بن الحارث بن السمة الأنصاري الخزرجي السلمي آه يا شهر دا الكنيسة سننش عبد الله بن الحارث أما يا شهر دا الكنيسة شيسا أبو الفتح الأزدي شكل التافنس أسماء من يعرف بكنيته يا أنبتشيش دا الكنيسة بابان سينا دا cikin manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama abu juhaim shine wanda ya ruwaito hadisin taimamar annabi sallallahu alaihi wasallama da katan da garu dan ya mayar da sallama hadisi ne mashhuri a cikin muslim an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama sallama sai bai ansa ba sai da ya taimama sannan ya ansa sallama yace saboda bana san ina bana san in gana ambaci su dan Allah ba da tsarki a tare da ni ba to shine ya rawaito wannan hadisi da ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna tsananin wato zunubin da yake kan mutumin da zai wuce ta gaban mai sallah tsakaninsa da sitirarsa sallah siyasa sitira ke ta tsakaninsa da sitirarsa ya wuce a wasu nusakh na sahihul bukhari da muslim bayan ma za alaihi an samu min al-ismi min al-ismi amma wannan baya daga cikin ruwayar wannan baya daga cikin ruwayar kamar yadda malamai suka yi tambihi akai haka ibnu rajab a cikin littafin sa fathul bari yana cewa ghairu mahfuza wannan karin min al ismi din baya daga cikin ruwayar ibnu hajar al asqalani a cikin fathul bari yana cewa walaysat hadhihi ziyadatu fi shay'in min ar riwayat inda ghairihi yani al-kushmihani duka ruwayoyin da aka yi na sahihul bukhari wanda aka ruwaito daga bukhari daga littafin da aka ruwato ruwayoyin da aka yi na littafin bukhari al-jami'u babu wannan karin a hadisin min al-ismi sai a ruwayar al-kushmihani wanda daga cikin malamai yace hadisin kuma yana cikin muwadda tunda malik ya ruwaito hadisin yana cikin littafin sa muwadda kuma babu wannan karin ibn abdulbar a cikin tamhid na 21 shafi na 146 yake cewa lam yukhtalaf ala malikin fi shay'in min arwayati lam yukhtalaf ala malikin fi shay'in min ba a samu sabanin marwaita daga malik wajen rashin ambaton wannan karin ba duka waɗanda suka rawaito hadisin daga malik ba su ce min al-ismi ba kaga kenan ba a samu wata ruwaya da ta zo daga Malik da wannan ba bare a ce ita ce aka ruwaito ta ta kanta haka nan sauran ashabu sitta da muka ambata duka su ruwaito hadisin babu min al-ismi haka nan ashabul masanid masu musnad musnad kamar da muka ambaci wasu daga cikin nan mun faɗi musnad Ahmad musnad Sarraj duk babu a ciki haka nan al-mustakhrajat wanda suka yi istikhraj akan sahihaini babu wani wanda ya ruwaito hadisin da wannan ƙarin minal ismi a ciki ibnu hajar ya ce walam araha fi shay'in min riwayati mutlaqan mutlaqan ban ganta a kowace irin ruwaya ba ban same ta a cikin kowace irin ruwaya ba shi wannan kalmar minal ismi din lakin fi musannaf ibn abi shayba amma ya zo a cikin musannaf na ibnu abi shayba ya'ni minal ismi da kalmar ya'ni ya'ani duk da kaga kalmar ya'ani kamar ka ce wato kaga fassara ce ma za alaihi ya'ani min al-ismi an gane fa yahtamilu an takuna zukirat fi asl al-bukhari hashiyatan ibn hajar yace tana yiwa wannan ya'ani min al-ismi da take cikin musannaf na ibn abi shayba ita ce aka zo a hashiyar bukhari gefe da gefe a hashiyar littafin bukhari sai aka rubuta kamar fassara ce ta maza alaihi sai yace fa zanna hal kushmihani aslan shi kuma kushmihani da yazo sai dauka a cikin littafin take faduwa ta yi aka yi riskar da ita a gefe saboda ka sai maida ta gurinta alhalin ba gurinta ba ne sai ibn hajar ya ce li'annahu lam yakun min ahli ilmi dan ba cikin malamai wala min al-huffazi ba cikin masu mahaddata hadisi bal kana rawiyatan ya dai ruwaya ne yana da dai ruwaya ne amma to haka ibn hajar yayi kace-kace da shi irin wannan kuma da Allah ya tashi sha'aninsa shi da ya zo a bulugul maram sai ya karata kuma ya ce rawahul bukari eh shi ya yi kata-kata ya ce saboda kuma da Allah ya tashi ya ce to to kai ma bari ka gani za ga a bulugul maram za ga ya kawo ta eh kuma ya kawo ya ce wallafzu lil bukari ina jin haka har ma kara fito da abin ya yi sosai eh eh har ma har ma ƙara cewa lafzu lafzin bukhari babu minal shi kuma shi yace duk ba inda ma ya ganta kushmihani ne shi ma kushmihanin ba malami bane shi yasa ma ya iya ya iya sura ta ciki eh mantawa dan adam dan adam al-muhib at-tabari a cikin littafin sa al-ahkam ya kawo ta ya dangata wa Bukhari ya ce rawahul Bukhari kuma sai ya haɗa a ciki fa'i ba zalika alaihi wannan duk magana ibnu hajar ce ce amma sai aka aibanta masa wannan cewa abin da ya ba daidai ba ne wa ala sahibul umda haka nan mai umdatul ahkam bilghani al-maqdisi shi ma ya kawo ta sai ya danganta Bukhari min al-Bukhari min al-ismi din fi ibhami fi ihamihi annaha fi sahihaini magana sa take nuna kama a cikin sahihaini haka take ibn salah a cikin littafinsa mushkilul wasit ankara ala man athbataha fil khabar yayi inkari ga wanda ya tabbatar da wannan cikin hadisin fa qala lafzul ismi laysa fil hadisi sarihan kalmar al ism bata zo a cikin hadisin ba an-nawawi a cikin al-majmu' sharh al-muhazzab mujalladi na uku an-nawawi ya jingina ta zuwa ga abdul qadir al-harawi a cikin littafinsa al'arba'in. Saboda haka kalma ce mudraja an shigar da ita don a yi tafsirin kalmar ma za alaihi, don a fassara ma za alaihi, tunda ma za alaihi akwai nuni zuwa ga cewa laifi ne, menene a kansa, shi yasa Ibn Rajab yake cewa وقد وقعت في كتاب ابن أبي شيبة من رواية الثوري مدرجة بلفظ يعني من الإثم تازو أتكن مصنف ابن أبي شيبة لرواية الثوري أما مدرجة مدرجة شين أشقد وتكلم قوة مغنى أتكي دا مغنى النبي صلى الله عليه وسلم كو أفرق كو أكرشي ba tare da an ka abin da zai bambance cewa wannan magana shigar da ita aka yi ba shine shine idraji sai ya ce min ƙauli ba'adun ruwati wa tafsirin lil ma'ana an fassara ma'anar ma za alaihi ne fa inna hadha yufhamu min qawlihi ma za alaihi tunda kalmar min al ismi zaka fahimce ta daga kalmar ma za alaihi fa inna ibn adama fa inna ibn adama lahu amaluhu as-salih wa alaihi amaluhu as-sayyi saboda duk dan adam aikin sa mai kyau lahu na gare shi wato ladan sa na gare shi aikinsa mara kyau kuma alaihi alhakinsa na kansa kamar yadda Allah ce man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha laha ma kasabat wa alaiha maktasabat laha ma kasabat kyawawan ayyuka kenan wa alaiha maktasabat munana ayyuka kenan eh a za iya kawo ai min min din bayaniya ce eh da bayanin abin da yake eh min al-wuzri min al-ismi saboda haka yana nuna cewa wannan yana daga cikin laifuffukan mutumin da zai ketar sallar mai sallah wannan hadisi a dunkule yana nuna haramcin mutumin da yasa sutura yana sallah wani ya wuce ta gabansa shi yasa imamun nawawi yake cewa ma'anar hadisin kamar yadda yake cikin littafin sa sharh sahih muslim jalladi na hudu shafi 225 yake cewa ma'anarsa law ya'lamu ma alaihi min al-ismi da wanda zai wuce ta gaban masallaci tsakaninsa da suturarsa ya san abin da yake dauka na laifi lakhtara al-wuqufa 40 to da ya zabe tsaya 40 ya tsaya 40 wani me yake ganin awa arba'in kwana arba'in minti arba'in ko ma me yake gani arba'in da yawa a gunsa to ya tsaya wannan arba'in din ya fi masa alkhairi alartika bi zalika al-ithm akan yayi wannan laifin wa ma'ana al-hadith ma'anar wannan hadisi inji Imam an-Nawawi yace an-nahyu al-akid wal wa'id ash-shadid fi zalik hadi ne karfa da kuma narko mai tsanani ga ga wanda ya aikata hakan saboda haka Imam an-Nawawi a bayanin sa yana nuna maka cewa haramun ne tsakanin wato mutum ya wuce tsakanin mutum da sirarsa abul abbas al-qurtubi a cikin al-mufhim jalladi na biyu shafi 106 shi ma maganar da yake nan akan wani hadisi yace wannan hadisi yana nuna taghliz wato kausasa zance kausasawa kullu hadha taglizun yadullu ala tahrim al-mururi bayna yaday al-musalli haramun ne wucewa ta gaban masallaci fa in kana bayna yaday al-musalli sutra shi idan akwai sutura a gabansa ikhtassa al-marru bil ism wanda ya wuce shi ne mai laifi ya sa sutura sai wani yazo ya gitta tsakaninsa da suturarsa to mai gitta wannan mai wuce wannan mai tsallaka sallar shine ya tafi da laifin wa in lam yakun al-musalli fi mawdi'in la ya'manu min al-mururi alayhi idan shi kuma mai sallar zuwa yayi kan hanya da ya san za a iya wucewa ta gabansa ya zo ya tsaya shi kuma wanda ya zo ya wuce to duka sun haɗu an gane ya zo inda ake wucewa ya sa ya sitirarsa amma kuma ko da inda za a wuce sai an ƙetare sitirar nan tashi to sai ya ce in dai haka to sun yi tarayya raba musu za a yi rabi rabi ko kowa tashi za a bashi Allahu alamu ya ce wa haza qawlu ashabina wanda ta ce maganar malamanmu yana nufin malikawa za mu yi bayani akan wannan da kashe-kashen da suka yi game da ƙetare sallar mai sallah akwai kashe-kashe kowa da irin abin da zai ɗauka na laifi ko kuma ya samu kubuta bayanin zai zo nan gaba imamun nawawi shi ma a cikin almajmo ya yi nassi ƙarar akan haramci sannan ya naƙalto daga gazali gazali yana cewa yukurahu wala yahrum makaruhi ne ba haramun ba sai ce a'a inji nawawi ce a'a sawabu annahu haram annabi zai faɗi wannan magana akan kawai makaruhi ba dan kawai kakka yi makaruhi sai ka zauna shekara 40 sai kakka yi makaruhi eh shi gazali ne faɗa eh to ai shi imamu nawawi da ya tafi akan haramci gazali shine yake cewa shine yake cewa makaruhi shine yace a'a as-sawabu annahu haram sai kawo wasu daga cikin malaman su shafi'awa wanda suka tabbatar da haka kamar al-baghawi da sauran al-muhaqqiquna na na malaman shafi'iyya suka yi hujja kuma da wannan hadisi na Abu Juhaym al-Ansari haka nan Ibn Rajab al-Hanbali shi ma ta mazhabarsa shi ma yace wannan yana nuna haramcin wucewa ta gaban mai sallah yace huwa sahihu inda ashabina haka yake a wajen malamanmu yana nufin hanabila wal muhaqqiqina min ashabi shafi'i da waɗanda suke tahqiqi daga cikin malaman shafi'awa wa ta'ifatun minhum min ashabina atlaqul karaha wasu daga cikin malaman shafi'iyya da wasu daga cikin hanabila sun yi amfani da kalmar makaruhi da kalmar makaruhi maimakon su ce haramun sun yi amfani da kalmar makaruhi yace kamar yadda wasu daga cikin malamai sun yi amfani da wannan kalmar kamar ibnu abdul bar hakanan tirmizi ya hikaito wannan kalmar ta makaruhi daga malamai a cikin a cikin littafin sa sunan sai yake cewa wal amalu alaihi inda ahli al ilmi karihul murura baina yaday al musalli sai amfani da kalmar makaruhi walam yarau anna zalika yaqta'u salata ar-rajuli amma ba sa ganin zai bata wa mutun sallarsa to shi ne ibnu hajar yake cewa wa qad humila itlaqu haula lil karahati ala at-tahrim amma wannan lafazin makaruhi da suka yi amfani da shi an ɗauke shi akan suna nufin haramun saboda asali kalmar makro a shari'a tana zuwa da da da da abin da yake haramun ne ba wai abin da yake yin sa da barin sa duk ɗaya bane kai shi ka bar shi kana da lada in baka yi shi ba baka da alaki ce a shari'a ta zo da ma'anar haram Allah ya faɗi kashe muta kashe kashe rai ba bisa haƙƙi ba zina sauran manya manyan laifuka a cikin suratul isra ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha kaga ba aka ce kisan kai makaruhi ne ba ko shan giya abinan abinan zina makaruhi ne ba ka faɗi wannan ba amma la kira abin makaruh kullu zalika kana sayyi'uhu duka wannan mummunan cikin sa makaruhi ne wato abin ki ne a gurin Allah subhanahu wataala wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan wa karaha kaga ba ka ce an karhanta kafirci ba kafirci makaruhi ne kafirci haramun ne to saboda magabata suna amfani da kalmar makaruhi suna nufin haramun to ibn rajab yace to waɗanda suka ce makaruhi abinda su ma sun suke nufi kenan haramun amma shi gazali cewa yayi shi gazali cewa yukrahu wala yahrum saboda ka shi yayi wato yayi magana da miryar masu masu fiqhu ne haka na ibnu ibnu ibnu hazm a cikin littafin sa al-ijma' ya hikaito ijma'i akan cewa wucewa ta tsakanin sitira mai sallah da sitirarsa laifi ne kuma haramun ne wala ijma'i ne haka na ibnu abdul bar yace la khilafa bain al ulama'i fi karahiyati al mururi bain yaday al musalli li kulli ahad babu sabani tsakanin malamai cewa ba daidai bane mutum mai sallah wani ya wuce ta gaban sa wa yakrahuna al musalli aidan an yada'a ahadan yamurru bain yadayhi sannan kuma suna cewa ba daidai bane shi ma mai sallah da yasa sutura ya bari a wuce ta gabansa ba tare da ya dago na taki ba zamu zo mu ga gaba a wajen sa sutura din yaya abin ya kamata ya kasance akwai maganar da sutura din a ina za ta kasance tsakanin sa tazararsa da sutura da kuma kashe-kashen masu wucewa din da wanda in ya wuce bai da laifi da wanda in ya wuce yana da laifi da wanda in ya wuce bai wanda aka wuce shi ya dau laifi ba wanda ya wuce ba da wanda za su yi tarayya da wanda dukansu ba su da laifi da wanda ya wuce din ta gaban shi da wanda ya wuce din duk ba su da laifi duk malamai za su yi wannan fashin bakin wanda zai kasance a cikin karatunmu na gaba insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya faimana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa